Dawud alaihi salamu makiyatun wa yasitun wa samanuna To wannan ayya.
sura ne mai yanin annabi dauda ko mai magana sa'ad an sauke ta da garin makka tana da ayoyi 88 ko 86 daidai mm.
Bismillahir Rahmanir to Rahim.
bismillahir rahmanir rahim mm.
Sad.
Mm.
Wal Qur'an zikr.
Allah ya ce sa'ad Allahu alam bi muradihi bihi Allah shi ne masani da abin da yake nufi da wannan harafi na sadi mm.
Bani wal Qur'an zikr.
kuma Allah ya yi rantsuwa da alƙur'ani zi zikirin ma'abocin wa'azi ai albayani ma'abocin bayani awa sharafi ko ma'abocin ɗaukaka wa jawabu hadal qasam shi amsar wannan rantsuwar mahzubun an shafe ta ai ga yadda amsan yake ma amrun kama qala kufaru lamarin dai ba kamar yadda kafirai suke faɗa bane na makamin ta'addadal ilahiyati na wato lissafa wasu alloli bayan Allah ne mu na Allah suna lissafawa to lamarin bayan da kafirai suke faɗa ba akan wannan Allah ya yi rantsuwa بل الذين كفروا في عزة Allah ya وشقاق ce bal maganan ka allazina kafaru kun ga wa'inda suka kafirce min ahalin makka daga mutanen birnin makka bi izzatin suna cikin buwaya hamiyatin na gasa wata kabarin da nuna girman kai an imani ga imani ba su da aiki sai alfahari babana kaza kakana kaza dan wane ne ni in Allah ko baya san haka a zamanin annabi Musa wani mutum ya tashi yana kirari ni babana wani kakana wani ne kakan kakana sai da ya kirga guda tara yana alfahari sai Allah ya annabi Musa wahayi ya ce to ka gaya wannan da ya kirga kakanninsa tara duk suna jahannama kuma shine cikon na goma kafin ya mutu in ya mutu shi kenan zai da hidayi za a cika goma wannan taran duk a jahannama suke cikon na goma shi din da yake kirari shi ne cikon na goma to yi ne Allah ya ce Allah ba ya san alfahari eh mai nuna alfahari yana fariya to ai ko da kwayan zarra ne na girman kai mutum yana da hima ba zai ga aljanna ba duk yadda mutum yake karatun dai ka ganshi da dan girman kai kurin ka dinga murmushi dan wuta ne Mm, mai girman kai na kwayan zarra manzon Allah ya ce ba zai ga aljanna ba eh Allah baya son alfahari baya son kuma girman kai eh to ka gani duk mutumin da ya san yana yi ya tuba ya daina su izzatin suna cikin wannan takabburan wa shiqaqin da kilabun sabani wa adawatu lin nabi da yin adawa da manzon Allah na'am كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تهينا مناص Allah ya ce kam ma'anansa ai kasirin da yawa da yawa a halakana Allah ya ce mun halakar min qabli na can gabanin sa min karnin na tsare ku ai ummatin al'umma min al'ummul mariya daga al'ummatai wanda suka shuɗe fanadawu hina nuzulul azaba bihi a yayin da azaba ta sauka gare su fanadawu suna ta kira walata a wannan yayi hina manazi ba su samu tsira ba laita hina hina karara yayin da suka tabbatar a lokacin kuma tsira ba ta samu ba ai na da ai isa gaso sun nema a cece su wala hana a wannan hali ko Allah ma haraba babu maguda wala manja babu matsira wa ma ita bara biyan ku ba a yanzu ku kafaran maka ba za ku yi lura da abin da ya samu wayancan ba lokacin da azaba ya zake musu sun nema a cece su amma ba samu an cece su ba mm.
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم wajibu yanzu a he mutanen maka kwa yi mamaki an ja'ahum munzirun dan mai gargadi ya zo muku minhum daga cikin su rasulun min anfusi manzo daga cikin su yanzirun yana gargadar da su wa yukawwihum an-nar yana tsoratar da su wuta ba da basu bayan tayin kiyama huwa annabi sallallahu alaihi wa sallama mm.
وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون فيه والأ الظاهر wannan an ajiye zahiri ne a gurin lamiri وقال الكافرون كافرون suka ce haza suka nuna manzon Allah sahirin suka ce mai dabo ne kazzabun abin da yake faɗa ba gaskiya bane Mhm.
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء Suka أجاب ce, a ja'ala alihata yanzu zai sanya mana Allah mu daina bauta kowane Allah wai mu koma mu bauta wa ilahan wahida Allah madayanci haisa qala lahum yayin da manzon Allah ya ce da su qulu la ilaha illallah ku ce ba sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah sai kafaran suka ce kai fa ya sa'u alakal kullum ilahan wahidan to kuma dukkanin namu sai Allah ɗaya yanzu zai yi wa kowa da kowa bai kada ai da allolin su zama alloli da yawa ba sai ba sai Allah ɗaya to ai ban san Allah bane abin da suka faɗa inna hada suka ce su wannan abin la shay'un wata aba ce ujabun ajibun abin mamaki وانطلق الملو منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم wanda laƙal malawu jama'a da yawa suka juya daga gurin manzon Allah wanda laƙal malawu jama'a da yawa minhum daga cikin suka tafi min majalisi ijtima'ihim daga majalisin da suke taruwa inda abi dalib abun abu dalib wa jima'ahum fihi da abin da suka ji minan nabi sallallahu alaihi wasallam qulu cewa la ilaha illallah suka ce alimshu an ya qulu barun libarin imshu shayi suna ga shayi ku zo mu tafi wazbiru ku zo ku je mu yi haƙuri wai su yi haƙuri ala aliyatin ga allolin su wai kar annabi ya raba su da bautan allan su izbitu ala ibada ku zo mu je mu yi haƙuri mu ci gaba da bauta allolin mu ka ji fa ku yi haƙuri ku yi ga wuta kenan Allah sarki suka ce inna hadha malakuru min tauhid wai wannan abin da yake nufi mu daina bauta allolin mu sai allan sa la shay'un إن هذا لشيء wani abu يراد ne wanda yake nufi minna da mu mm.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة suka ce wai su ma zamina bi haza mu ba mu taba jin cewa a bauta wani Allah a bar bautan alloli a bauta Allah ɗaya ba bi millatil lakira daga addinin mutanen annabi Isa ma wai su ba su ji wani ba yini millatil akira إن هذا إلا suka اختلاف ce wani abu da aka ya musu wai ba gaskiya bane ba wai kiran ƙarya ne ne ika tilako أو أنزل عليه الذكر من wanda suka ce بيننا a undila yanzu Allah ya sauke mana mai wa'azi azzikiru Allah ya sauke ala Muhammadin ga manzon Allah Allah ya sauke masa azzikiru alqur'ani min bainina tsakankanin ai da za a sauke qur'ani babban mutum irin babban manyan nan kafiran nan na so ya za a ba wale da biya ka bare na ka ji fa wai ba kuma babban mu bane ai kai ne baka san ba- manzon Allah babban kowa ne wala hirabina ba za a duba wani mai daraja ba ba za a duba wani babban mu ba bayi qur'ani lam yanzil alayhi wanda ba sauki a gare shi ba inda wai haka ne a ba walid dan bagira ko abu jahil mana ai Allah ya ce ba abinda kuka so ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah Mm, qala ta'ala بل هم في شك من ذكري bal hum su din nabi shagin suna kokonto min zikiri daga wahin nan namu na alqur'ani ai ai su kazzabu li ja'izihi sun kare ta wanda ya zo da alqur'anin Mm.
بل لما يذوق عذاب Allah ya ce bal bari man ga lamma lam ai lamma ne mai ma'anan lam ai lamma lam ya zuku yayin da dan ba dan da na musu azaba bane walau zaquhu da sun je jahannama an daki kansa ai da sun gaskata la sadaqun nabi sallallahu alaihi wasallam da sun gaskata manzon Allah fi ma jabi cikin abin da ya zo da shi wala yanfa'uhum mutasdiqu hina idan shi ba mutum yayi ga wuta a wannan yayi ko da mutum ya gaskata ba zai yi amfani ba gaskatawar
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب Allah ya ce wai da suna cewa wahayin nan da a duba ko walidi dan bagira ko wani abai wa qur'ani Allah yana tambayar sa am inda hum kaza'inu rahmatar rabbika wai taskar annabta da wahayi yana hannunsu ne Hmm? rabbuka al-aziz mabuwayi yana hannunsu ne in za a mu zalika da suke riya haka abin yana hannunsu ne alwahabu Hmm? Al- alwahabu mai baiwa minan nabuwati na annab wa gairi ya bai duna hannun shawuto in yana hannunsu ne tukun za su ba wanda suke so ko yana hannun mu in ji Allah Hmm.
أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب Allah ya ce amlahum mulkul samawati ko su ne da mallakan samman nan bakwai ne wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakani in za amu zalika in suna riya haka faliyar ta goto in ku haka ne su nema su hau fil asbab cikin wasu tsani al musilat ila samai tsanin da zai sada su zuwa sama fa ya zu bil wahi idan suka hau sama da tsani suka zo da wahi fa ya kasu bihi man sha'u sai suke bi wanda suke so sai su ba da wahayi wa amdinan da ya zo a gurare guda biyu alhamdulillah ne in kara na musantawa kun san ko haka ba zai yoyi ba jundun جند ما هنالك معظوم من الأحزاب jundun ma din aihun jundun a kirin su wato randunoni ne abin walakantawa kuna laka wancanan wannan guri fi ta kazi bi mulaka cikin kuma karyata ga da suka yi mahazumuna ababen rinzawa ne sufa ne na jindin min al-azabi daga cikin jama'u sufa ne jindin aikal ajnadi min al-jins al-azab al-mahzubi na ababen gangan ku alal lambiya ya qabla wa ulai ka wayannan karkaharu an rinjaye su wa ahla ku an raka da su fa kaza na huliku haula yadda muka yi wayancan wayannan ma Allah ya ce yadda aka wa na gabanin su su ma haka za mu yi musu كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد Allah ya ce kazzaba sun karyata qablahum can gabanin su qauma nuhin mutanen annabi nuhu ta nufi ne qauma din da yake bayar ma'ana wa adam adawa su ma sun karyata manzannin su wa fir'auna shi ma fir'auna ya karyata annabi Musa zul auta da mabocin turaku guda hudu shi fir'auna kana yatiddu li kulli man yagribu alayhi duk wanda fir'auna yake bayyana sai ya kafa turki arba'ata autadin turke hudu ya shida ilaiha ya daya ya ɗaure hannayensa da turkin wani jilaiha a ɗaure ƙafafun mutum da hannaye sai azibu kuma shikenan sai a dinga azabtar da ya haka fir'auna yake mun ga in ji Allah yake ya zo ya tadda mu وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة Allah yake wa samudu ina samudawa ne ina samudawa ina ƙarfin nasu ina dukiyar nasu Allah yake mun halakar da su wa qauma ludan ina mutanen annabi ludo ina wautan nasu ina rahin kunya ina rahin nutsuwa su ne suka bari kirkira luwaɗi a bayan ƙasa Allah ya ce suna ina wa sahabul aika ina mutanen annabi shaibu rukuki shine aika ai alagairaikatu suna cikin wani rukuki wa hum qaumu shu'aibu alaihi salam Allah ya ce أولئك Allah الأحزاب ya ce duk wannan jama'u ne masu gangan ku amma yau suna ina إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب kuma kullu duk wanda muka gaya muku daga cikin jama'un nan illa kadawar rusulu kowanne sun karyata manzanni li'annahum idza kanu wahidan minhum idan ya zama daya fa kar kazabu jami'ahum kaman sun karyata daka ne li'anna da'awtuhum wahid da'awan su guda daya ne waya da'awatu ita ce da'awar tauhidi fa haqqa ayya wajaba iqabi mu musu hukuba inji Allah وما ينظر هؤلاء إلا ساعة واحدة ما لها من فوات وما ينظر ينتظر ba komai ake saurarawa ha'ula ya kufara makatin wayannan kafiran na maka ba illa ziyatan wahida tsawa ce guda daya na bakatul qiyamati tahillu bihim al'azab wanda azaba za ta sauka gare su malaha min fawai daga azaban nan ta zo ga babu wani rujuin babu juyowa ba wanda zai juyo yace ya koma duniya wa qalu وقالوا ربنا أجل لنا قضنا قبل يوم الحساب wa qalu lamma nazala yayin da wannan aya ta sauka fa ma manuta kitabahu bi yaminihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وما منوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا to lokacin da wannan aya ya sauka a lokacin ne wani kafir ya zo zai wa manzon Allah irgilanci ya ce ka ce da Allah ni takarda na ba sai na je lahira ba yanzu a bani ka ce ubangiji tun yanzu ma ya aiko min da takarda na wa ya aiko masa da takardansa din a hannun hagu ba sai ya je lahira ba tun yanzu yake gaggahi a bashi kan to kun ji fa eh yace yi takardansa ta hannun hagu ba sai ya je lahira ba yanzu ma rabbana yace ubangijinsu ajillana Allah ya gaggauta kiɗana ya bani takardan aiki na kitab amali qabla yawmil hisabi kafin ma ranar hisabin shi a bayi qalu zalika kafiran da suka faɗi wannan suna da yawa sun faɗa ni istizan saboda izgilanci amma ga rabi daga Allah bari mu ji abin da Allah zai faɗa اصبر على ما يقولون Allah bai ce zai ba su takardan ko bai ce ba zai ba su ba da suka bata manzon Allah rai Allah bai mayar musu ba sai koma kan manzon Allah Allah ya ce isbir kai hakuri ya rasulullah alama ya kulo da wannan magana da suka gaya maka kai hakuri kai hakuri kurin Allah ya ba manzon Allah hakuri aka ce kai hakuri ya rasulullah da wannan magana da mutanen nan naka suka gaya maka ya yace وذكر عبدنا داود ذا الليل wanda kur Allah bai mai musu radi ba kurin yau magana ta yawa shiru ma magana ne eh shikenan aka yi ga wani labarin Allah ya ce ba dai haka kasa gaya ma ba to kai hakuri da manzo Allah ya ce ya- ya ubangiji na hakura Allah ya ce to bari mu ci gaba da bada labarin shi wannan wanda ya tambayi takardansa ba ce masa komai ba shiru ma magana ne sai Allah ya ce wal kurr za mu ba ku labarin abdana Dawuda ba wa ma'anaba Dawuda zal aidi ma abocin karfin ibada shine aidi ba hannu ba karfi alquwatu ne fil ibada ne karfi cikin ibada kana ya sumu yawma idan yau ya azumi annabi Dawuda wai iri yawman gobe kuma sai ka gani ya ci abinci jibi ko sai ta yi da azumi waya kuma nisul laili kuma rabin dare ta yi yana bauta Allah waya na sulusu sulusun daren ya kwanta waya kuma sulusu sulusun daren kuma ya tashi innahu domin shi annabi dauda awwabun rajiun ila madrasil ya juyo ga neman yardan Allah mm.
innahu awwab mai juyowa ne ga Allah ya juyo ga Allah mm.
inna sakarna al-jibala ma hu yusabbina bil ashi wal ishraq inna mu ne in ji Allah sakarna jibala maka horewa annabi dawo da dutse ma'ahu yi sabina duk lokacin da annabi du- dauda zai yi tasbihi to duwar watsu ma tana ce a yi tare suke yi bi tasbihi da tasbihin annabi dauda bil ashi da marece ai waqtu salatul isha'i a daidai lokaci kuna gyara duk wanda ya ce a gyara a gyara ba gurin mutum ɗaya bane gu ne na jama'a budawan ma wata karamci ne akwai zaman da kowa yake so gurin ba zai isa jama'a ba Allah ma ya faɗa Qur'ani wai za ta fasahu bil يا majlis.
أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah ya ce wai za ki da lahun tafassahu idan an ce ku buɗa wannan ya ga a gyara a gyara guri kaza Allah ya ce tafassahu ku buɗe ku daina girman kai ku buɗa buɗa wannan da kake a shedan lokacin shedan ya rike ka gam yana kar ka buɗa kai rena ka aka yi kar to sai ka gani wani girman yana- kai yana higanka ku buɗa a kabarinku idan an binne ku fa kuma Allah zai buɗa muku yau sai Allah lakum kabarin nan naka da gani a dalilin buɗa nan da kai sai dan yalwata ba kai ko kwancan kabarin ne shekara dubu Allah zai buɗe ma ai gwara ka buɗa ko to so da haka jama'a ana yi din duk lokacin da aka zo wani abu na gyara ana ba da haɗin kai eh abin gyaran ku zai wa daɗi eh gu ne na ibada ba gu ne na son zuciya ba kaji to me kake faɗa a cikin ayar nan?
إنا سكرنا الجبال ما هو يسبحن بالعشي والإشراق Allah ya ce mu ne muka hore wa annabi dauda sakarna muka hore masa duwar watsi suna tazbi da bilashi da marece daidai lokacin isha in annabi dauda yana tazbihi su ma dutse suna yi walla shiraki da wakatu salatar ruha daidai lokacin sallan wala haka man karfe takwas tare annabi dauda suke tazbihi da wayannan duwar watsi wa huwa shine an tushraka shams rana tana kecewa waya ta na hara uwa idan haskenta ya kai kaman karfe takwas zuwa tara annabi dauda tare suke tasbihi da duwar watsi wata karna ɗairo ma shura Allah ya ce mun hore wa annabi dauda tsuntsaye والطير ai mun معشورا jam'una ilai tsuntsaye ma suna taruwa tasbiya ma ahu suna tasbihi tare da annabi dauda kullum كل له أواب kullum min aljibali wa ɗairi da tsuntsayen da duwar watsin kulluhum ne ma'ana lahu awwabur raja'a ila dadihi suna koma ga masa biyayya bi tasbihi da tasbihi ya Allah yace وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب wajaddadna Allah yace mun karfafa malakahu mulkin annabi dauda qawwainahu kai Allah yace mun karfafe bil harfi da sojoji ah in ka je fadarsa ai sai kai mamaki eh bari ka ji masu gadin fada kur wal junudi da rundunoni wa kana ya harfi mihrabahu wanda suke gadin mihrabinsa kadai fi kulli lailatin a kowane dare daya salasuna alwar rajulun mutum dubu talatin wannan na dare ne fa masu gadon dare banda na rana banda kuma sauran sojoji e fadarsa wanda suke tserewa soja bataliya talatin Kaji, bataliya dubu shi ne bataliya ɗaya to sojoji bataliya talatin su suke tsare mihrabinsa daga dare banda na rana wannan bataliya talatin tsarewa kur shine Allah ya ce mulkin ba wasa wa shaddadna mun karfafa mulkinsa ka ji fa yau soja goma ma sun isa masu gadi soja dubu ma sun isa to dubu talatin wannan ba mayaka ba ne masu gadi ne kurin ba mayaka ba ne kuma wannan masu gadon dare ne ba faɗin masu gadon rana ba to kaji Allah mai yadda ya ga dama kaji fa ba yau aka fara ba duk abin da kake yi abu Allah eh abu Allah yau ba dan Qur'ani ya gaya mana labarin ba ma ba za mu sani ba saboda haka duk wani fawa da Allah ya baka na mulki da tsaro darajarsa ka bi Allah idan ko ka bi wani Allah gaba kaɗan ba kai ɗin ba sojojin duk za a tafi lahira ba dan Qur'ani ya labarta mana ba da ba za mu san haka ba amma ga yana yanzu Qur'ani ya ba mu labari mutum dubu talatin amma da za ku duba shari'in naku na sahawi har akwai ƙarin bayani wani ruwayatu an ibn Abbas Abdullahi da Abbas yace sittata wa salasuna alfan dubu talatin da shida ne masu tsaron daren kadai dubu talatin da shida ne ba faɗi masu tsaron rana ba wa atena wal hikmat وآتناه الحكمة وفصل الكبار Allah ya ce mu ne muka ba annabi da wala hikimata annabta mun baya annabta wa idza wajada da umuri da dacewa cikin al'amara wa fasal li kitab da raba hukunci ai bayani ne a shafi mai warkarwa fi kulli maqasidin daga duk wani kasadan abin nufi Mhm.
وهل أتاك نبأ القسم إذ تصوروا البيرا wahal ma'ana isbamu ne huna a tajibu na ban mamaki wata shauka da begantarwa ila isma'i ma ba da aji abin da ya biyo bayan sa a taka ya muhammadu ya manzon Allah wai shin bamu zo maka bane na bawla kasama na labarin wanda suka kawo rigima gurin annabi Dawuda su wane ne إذ تصوروا المهراب yayin da tasawwarul mihraba ai mihraba Dawuda suka nufo wato mihrabin annabi Dawuda masjidu masallacin haisu mana udkhulu alaihi min alba saboda aka hana yi shiga ta kofa li shuguli bil ibada ya shagala da ibada ay kabarin wa qissatum insha Allah za ku ji labarin su za kuma ku ji kissan su lokacin da masu rigiman nan guda biyu suka zo to ba a bar su sun shiga mihrabin annabi daudan ba e iz tasawaran da ya faɗa aina ba ne na kasamul kasamu na yadda za suka zo da rigima yi ne tasawaran suran yadda rigiman suka zo ne kamar ka ce sura kaza to sai suka suranta labarin ni ga yadda muka yi da wani ni ga yadda muka yi da hi ni ma ga yadda muka yi to wannan labarin suka suranta za su yi da aka ce a ba maganan shiga saboda annabi dauda ya shagala da ibada wannan tsaron da kaga ana yi wai ba dan ya zauna bane nafila ne sai sujada sai ibada itiyani nabau ka'in fi ahadin rasulullah la bi ahadi dauda wala li nabai li anna nabau waqin fi dauda to ya aka yi إذ نكلوا على داود ففزع منهم a dauda yawwa in da kalwa la dauda yayin da suka yi ga gurin annabi dauda to mala'iku ne ko an tsare su ba za su tsare ba sai sun shiga Allahu akbar.
a yana cikin ibada ya guri ga masu gadi dubu talatin da shida ga tsaro kaga kuma wasu mutane sun shigo ai ka ga fafazi a minu sai na dauda ya razana ya yi razani a sanidiyar ganin su ai da suka tabbatar cewa ya razana kalu sai suka ce "La قالوا takafu." لا تخف suka ce a kada ka razana kada ka ji tsoro Mm.
خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد ba da banza ba kasamani mu da ka mu masu rigima ne Allahu akbar.
kila fariƙani jama'u ne guda biyu li ɗabi kuma ƙabalahu dabo da dacewa da abin da ke gabansa na lamiri aljam'u wa kila wani ƙaunin isnani su biyu ne wal lamiru amma shi lamirin kuwa bi ma'anahu ma da ma'anan su biyu yake zuwa wal qasamu da kafa dayu da lagu ala wahidi ana idlaqi ne ga daya wa aksarahuma mabi yawan su dai malamai sun tafi akan cewa malakani mala'iku ne guda biyu ja'a suka zo wa annabi dawuda fi suratul qasmani daga suran masu rigima wa qala huma na abin da ya auku tare da su ma zikir na abin da muka ambato ala sabilil farazi bisa ga fa- tafarki na faralla litanbihi dawuda domin su fadakar da annabi dauda alama wa qaminuhu da abin da ya auku da su wa kana lahu tisun wa tisuna imra'atan ɗayan yana da yace yana da matarsa 99 wa kana lahu tisun wa tisuna wani kaulan an ce yana da matarsa shi annabi dauda 99 wada laba ibrahim shakasin ya nema zai auri matar wani mutum laisa lahu gairuha wanda shi mutumin nan ba da wata mace idan ba wannan ba Allahu akbar wata zawaja ya aure ta wada kalabi ha yayi dukuli da ita kaga nafi ya zama ɗari ko to Allah shi ne masani suka ce bage ba aruna ala ba arin abin da ya sa muka kawo maka wannan rigima a tsakanin mu ne wanne a cikin mu ya zalunci wani suna magana ne kamar na habaici ya suka ce da hin كسمان بغي بارنا على بار فاكم بيننا بالحق ولا تشرك وهدنا إلى سواء الصراط suka ce a tsakaninmu ne wani ya zalunci wani wani yana ya zalunci wani eh fa kuma amma mun bu zo kai mana hukunci bayyana na tsakaninmu da wannan abokin rigimar namu da ya zalunce mu kai mana hukunci fa bil haqi akan gaskiya wala tashdid kada kai zalunci eh hina tashdid kada kai zalunci wahadina arshadana ka shirye da mu ila sawa'i siradi zuwa tabarki madaidaici wasu da ɗari Na'am.
tabarkin da yake tsaka tsaki a sawabu na katari to dama annabin Allah ba aikinsa bane sun kawo ne dai a zubba ta magana amma ya bai ba yayi zalunci ba inna haza إن هذا أكيد Mm.
له تسع وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة sai annabi dauda ya ce wannan shine bayanin ku suka ce to ku faɗa abin da ya kawo ku naji mai bayanin naku ya ce inna haza kaga wannan ake dan uwana ne aladini akan addini mu iri ɗaya ne da shi lawujizun waje tsona na ajatin yana da awaki 99 ya baro biya an da marati amma na fassara naja ɗin da mace wali na ajatin wahida ni akuya na guda ɗaya ne Allahu akbar yana nufin matarsa ɗaya faƙala ya ce da ni aka bi فقال أكفلنيها وأذني في الكبار faƙala ya ce aka bi ni a ja'alni kafi- kafiluwa ka sanya ni na zama kafili wa azani gayi nan yanzu galabani yaron jaya ne bilki dabi cikin magana aljidala da jayayya wa qarrahu al-ukra ala zalika ya tabbatar masa da ɗayan akan haka qala قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من القرباء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب Allahu akbar
الله أكبر
sai Allah ya ce na'am
قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى لآدي qala sai Annabi Dawud ya ce i laqad zalamaka haqiqa ya zalunce ka bi suwali na jatika da ya nemi ya hada wannan akuya nasa guda ɗaya akan akuyoyinka ɗari ila ni aji zuwa ga nasa akuyoyin Mhm.
وإن كثيرا من الكنباء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات haƙiƙa wa inna kafiran da yawa da yawa min alkula ɗaya daga masu gamaɗe idan suna kiwo a shurakawa masu gamaɗe lebiji baruhum a labarin haƙiƙa shahi suka zalunci shashi wanda ko suka yi gamaɗan wani bai zalunci shahi ba illallazi na amanu sai dai wanda ya imani wa amilu salihati suka yi ayyuka managarci tamalla ya ce hakan ba su da yawa wa وقليل ما هم in ma akwai su masu yin adalcin ba su yawa kalilan mahu ma dan takidi ne killa fa qala al malakan wani kaulin aka ce wannan malaiku guda biyu sa'idani fi surati ba suka hau sama a surar Allahu akbar ila sama'i zuwa ga sama qarar rajulu ala nafsihi suka ce ahe mutum da kansa zai wa kansa hukunci Allahu akbar fatana ba dawuda annabi dawuda sai ya faɗa ka qala ta'ala وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب to daga nan ne fa wa zanna ai ai kana dawudu annabi dawuda sai su kankance Allahu fatanna ahe wa'annan ba masu rigima bane Allahu akbar mala'iku ne daga Allah suka zo don su jarrabe shi auka na bi fitinatin yace a sun faɗa da mu a cikin fitina bal ya jarraba bi mahabbati tilkar ma'ati da san da ya nuna ga wannan mace fasa gabar rabahu annabi dauda ya faɗi yana ta sujada yana neman gafaran ubangiji labarin gafaran yana da yawa wa karra ya faɗi rakiyan yana mai rukuwa ai sajida yana mai sujada Allahu akbar.
wa anaba ya juyo ga Allah malamai sun yi bayani akan tuba da ya dinga yi hawaye da ya dinga zuba a wato idanun annabi dawuda hawayen nan yau da gobe yau da gobe sai da ya tsirar da karangiya ya tsirar da ciyawa hawayen sai da ya tsirar da itaciya yana jika ice ya fito kullum yana zaje da sai da iccen ya girma ya zama bishiya babba yana zama a gindin iccen da hawayensa ya tsiro da shi
Allahu akbar.
eh wannan hawaye ne ya tsiro da iccen a gindin yake zama eh akwai ran da za a fita jeji a yi kuka a ta tuba ga Allah ran da kuma ya zauna mirabin kamar da mutum dubu ɗari fa in ya fara kuka kuma sai ku fara kuka sai wannan darduman ya jike da hawaye to dai yana ta yin haka shi kenan Allah ya ce fasa gafara rabau ubangiji da sai masa gafara wa ana ba da ya juyo ga Allah Allah ya karbi tubansa ba gafara fa lahu.
gafarna lahu zalik Allah ya ce babu komai wani abu da ya faru da annabi dauda fa gafarna lahu zalika mun gafarta masa saboda su annabawa idan suka yi abu kaɗan ma babba ne saboda darajar da suke da shi a gurin Allah to haka malami ma in ya saba Allah ba kaman jahili ba yana da nauyin azaba saboda ya fi sanin Allah fiye da wanda ba malami su annabawa suna da daraja gurin Allah abu kaɗan suka yi babba ne gurin Allah amma Allah ya ce mun gafarta masa wa inna lahu indana wa inna lahu indana da zulfa wa husna wa ma'a inna lahu domin shi annabi dauda inda na anan gare mu lazulfa yana da babban rabo ziyara da kai sai anan duniya ma Allah ya masa baye baye da ƙare ƙare na alkhairori da yawa wa husna ma'abun kuma yana da kyakkyawar makoma da Allah ya masa tanadi marji'un makoma fil akhirati a lahira haka Allah ya baye to Allah ya ba mu albarkacin sa يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله Allah ya ce ya Dawudu ya annabi Dawuda inna mu ne inji ubangiji ja'alnaka halifata mun sa ka kai ne khalifa fil ardi a bayan ƙasa tadabbura amran lazi ka dinga kula da al'amuran mutane fa hukum bainan nazi ka dinga hukunci tsakankanin mutane da littafin da muka sauke gare ka bil haqi akan gaskiya wala tattabi la hawa ka daina biya wa san zuciya ai hawan nan su san zuciya maganar da hi ake nufi amma da mu ake nufi fa'irin laka haƙiƙa son zuciya zai ɓadda kai an sabili la ga barin tabarkin Allah ai an da la'ila dalalat daga shirarwa addalata mai shirarwa ala tauhidi bisa ga ɗayan ta Allah innal إن lazina الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم to الحساب kun gani fa duk mutumin da zai hukunci a ban ƙasa yayi akan gaskiya Allah ya je ka alƙali Allah ya je ka hakimi Allah ya ajiye ka malami kana hukunci kar ka biya son zuciya in dai ka biya son zuciya rabonka na lahira kafiyar dan al'adan guri sunnan guri wani gurin malami ne a matsayin alƙalin to ya tsaya ya ji tsoron Allah shari'ar da ya zo na dan uwansa da na wansa da na ɗarinsa ya tsaya ya yi dan Allah kuma in ma ba haka ba ai dukkaninmu alƙalai ne ko tunda kowa a gidansa da iyalansa matan ka biyu da yaran uwar gida da yaran amarya ba kai alƙali ba ne aka ɗaure gima ka daina ba wannan rahin gaskiya kana kana ba wa wanda kake so gaskiya son zuciyan kenan eh da wannan da wancan duka dinga musu kallo ɗaya ka yi don Allah kowa alƙali ne haka ne ko Na'am.
to sannan kuma wani mai daraja a unguwansu ma alƙali ne ba ka ga akwai mai unguwa ai da abin da zai rikice a unguwa shi za a kai wa ya sulhunta to a daina biya son zuciya sannan mai gari idan abin ya fi ƙarfin mai unguwa sai a kai gurin bulama mai gari in ya gagara ya kai wa bulama bulama ya gagara ya kai wa hakimi hakimi ya gagara ya kai wa sarkin yanka abin da ake nufi da sarkin yanka duk abin da yanka ba za ta tashi ba shine sarkin yanka eh in dai ya ce a yi kaza shikenan shi a zamanin da sarkin yankan shine alƙalin alƙalan to yanzu kuma da zamani ya zo da wani iri shi kenan ai abin da za a yi na sulhu ne kar ku fice gaban hakimi ku gyara in ya gagara kuma shi kenan sai ku kai kotu kuma alƙali dai muna na- ka- muna nasiya duk wanda Allah ya baya aka ce ya zama alƙali to ya ji tsoron Allah eh in alƙali ya adalci ya tsira in bai yi adalci ba kuwa ya karkansa to wai ba sai annabi dauda ba shine Allah yake gaya mana a yi hukunci fa akan gaskiya a ji tsoron Allah ga wani attajiri ga wani talaka rigima ya gama su kar a duba darajar attajirin shi a duba girman Allah ga malami ga almajiri rigima ya gama su a daina duba girma a duba girman Allah ga wani bako ga ɗan gari rigima ya hada su a daina duba nasaba a duba girman Allah ga wani wanda yake da mai kauɗin baki ga wani maran baki rigima ya gama su a dinga duba girman Allah ga wani wanda kana neman yarsa zai baka aure kuma rigima ya gama ka da wani kuma kana alƙali yarsa kake nema ka daina duba wani alaƙa da take tsakani duba girman Allah ga wani mutum gobe suka alƙawari ko jibi zai baka jari na kuɗi mai kauri kuma kai ne alƙali shi zai baka rigima ya gama su da wani ka daina tunanin abin da zai baka ka duba girman Allah ga wani mutum nan kai da hi kun yi magana yana dan binka bahi bahi nan ya dan yi nauyi a kanka kuma aka ce kai ne alƙali an zo za a raba rigima kar dan yana binka bahi ka masa sassauci ka duba girman Allah to saboda haka a dinga duba Allah kuma a yi dan Allah a nafi Allah a ji tsoron Allah amma duk wanda ya bar wannan ya biya son zuciya to Allah ya kawo sakamako ya ce fa yudallaka an sabilillah zai ɓadda kai ga tabarkin ubangiji innal ladina innal ladina yadilluna an sabilillah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab innal ladina kaga wa'anda yadilluna an sabilillah ana danna musu kuɗi malam kun je kun yi magana na hukunci na shari'a magana na alƙali ya tambaya yaya aka yi ne ranka ya dade ranka ya dade alƙara lafiya ya ce amin rigima ba wani abu ne ni wannan da gani abokin zamana ne magwacina ne ranka ya dade ba wani rigima ne ya haɗa mu da hi ba harka ce dai ta rayuwa maganan gidana ne yana magana a kai gahi gahi ni na gaya masa ma cewa zaman tare ba sai an yi wani abu ba to amma kullum muna dai rigima ni da hi akan maganan gida ne amma gida hi ma ya sani ba wani matsala ranka ya dade mahaifina shi ya ɗauki gida ya bayi a mantan bai yi da kansa saboda ya zo garin nan da zama inda zai ajiye kafa ma ya gagara shi ne na ce da baba taimakon bako wajibi ne yau shekaransa nawa a zaune a gurin ranka ya da yau shekaransa uku shekaransa biyar a gidanmu ne kai bawan Allah dan girman Allah babansa ne baka gida eh babansa dai ne ya ce dai ne shiga gida dai to mun ji gidan na babansa ne ce to ni da ya ce ne ya ga ban sani ba kai bawan Allah gida na babanka ne baba na ce ya ga gida namu ne kana da yeda ya ce yana da yeda ranka ya dade ko ran zo zan yi da Qur'ani akan gida namu ne to ku je shikenan rana ya ce a dawo rana ya ce yana yi ana dawowa ya ce bawan Allah ya bayanin ka ya ce ranka dai magana ɗaya ne ai wacce ce magana guda ɗaya mun yi magana gida na gaya ma ka tambaye ni namu ne da qur'ani zan iya rantsuwa kan gidanmu ne shi kuma ya rantse a kai da qur'ani akan cewa gida babana ne ba shi ko kuma ba babana ne ba shi ba nasa ne in ya rantse wallahi na haƙura in ba zai rantse ba ni zan rantse akan gida namu ne sai ce to kuna da heda akan gida naka ne ranka ya daɗe ai heda na gaya ma qur'ani ne ce a'a waye ni na ba qur'ani ko kai kane man ba qur'ani a'a kana da heda to ran kada ni dai ban san abin da kake nufi ba anan akwai shaida ta mallakar takardan cewa gida naku ne a'a ba mu da shi ke aka yi ba ka da takardan mallakan gida kake himmar za ka rantsa da qur'ani ku yan kauye fa haka kuke fa kaji ba ka da heda kana gida naku ne to mun ba da kwana biyar ku je ka nemo takardar hedan gida naka ne kai kuma akan cewa gida baka aka yi ba babansa bane ya baka sai ya kai ko wani ya baka kai ma ka je ka zo da shedarka ta yi ku tafi rana ya ta ana dawowa yaya ka zo da heda a'a kai ka zo da heda ran kai da na zo da heda yaya ga shaida nan na takarda na na gida nawa ne wa ya rubuta ma wannan heda ran kai da a rubuta ai da dadewa ai ba rubutun yau bane haka ne to shikenan mun ga hedan cewa gida naka ne alhamdulillah kai ka ga baka zo da heda ba fa wannan ya zo da heda saboda haka ba ku da hurumi wannan guri mu alƙali mun tabbatar cewa gida nasu ne sai yayi ka je ka tattare naka ya naka kai iyaka ka bar masa gida nasu ne mallaka ga sheda nan ko kana da heda kai sauran ka da ban da heda na takarda amma na da heda to wanne ne heda Allah Allah ne heda na cewa gidanmu ne kai rai kunya zaka mana ba ma san irin wannan ba yanzu a kama daure ka to ya ci kuɗi jiya da dare eh sai wani munafikin ya da ranka da ya hakuri ai jahili ne ya hakuri to rana ya ce sai ga an yanki gida an bashi eh an zo sai ya tafi da takarda shi kenan nan da nan zai ja fara ɗora bulo kuma duk gidan munafurci da gangan duk gidan da daga yin shari'a kaga an fara ginawa ƙarya ne ba gaskiya eh ba gaskiya duk inda kaga an ɗau gini kaka kaka kaka kaka ƙarya ake ba gaskiya mai gaskiya baya gaggawa to muna gaya muku za a gamu da Allah a kwace gidan wannan a je kana matsayin kana alƙali a baka kuɗi ka ci wannan kuɗin da kake ci ba komai bane ko rana ɗaya ne ka ji cin hanci fa Allah ya tsine ma albarka rana ɗaya a ji a ƙwace wannan gida a ji a ƙwace wannan gona a ƙwace wannan dukiya ka karanci rayuwar duniya ka karanci lo ka karanci yadda za ka ƙure mutum amma ai baka karanci yadda za ka fita a gaban Allah ba idan an riƙe ka ko to wannan baya yiwuwa sai da gaskiya to ita ce aya take mana nuni ba ba ma wancan na annaba dauda ba mu da muke yau fa kai ga wannan harka na alƙalanci to Allah yake gaya ma fa kai gaskiya innal ladina yuriduna an sabi kaga waɗanda suke bauda da mutane gaba da imani billahi ga Allah a dinga kwace haƙoƙin mutane ana shari'a ba ta gaskiya ba to Allah ya ce ga sakamako a gare su lahum azabun shadid Allah ya ce za su gamu da azaba matsananciya bima na so yau malhisa abin da ya sa suke wannan sun manta da lahira wanda ya tana da lahira ai ya faɗa gaskiya na su yau malhisa sun manta da ranar lahira shi ganin da an tana da ranar lahira da ba a yi zalunci ba a almuratabu alaihi taraka humul iman walai aqanu bi yawmil hisabi da sun sakankance da ranar lahira la'amunu fi duniya a duniya da sun yi imani daga shari'a ba zai zalunci ba shin wannan kuka je shari'a aka cuce ka a kwace haƙƙinka na gaskiya aka ba wani wallahi kai murna a lahira za a duba babban ladansa da ba irin sa a kwace a baka kai ga aljanna yi mana Allah fa yana nan yana kallo yana sane da abin da haka kace akwai Allah shi kenan ka huta yi mana in ya gagara ma sai ka ce shi kenan kun fi ƙarfi na amman ai Allah ya isa ya isa zai dan akwai lokaci mu je lokaci yana zuwa ya ji daɗin dai ka kyale yi wannan babanka kana gani wani kato yana ginawa yana jin daɗi kyale yi Allah ya isa za a je eh ya gina nan yana nane yana nane sai an je lahira kuma a ɗauki tun daga nan zuwa ƙasan bakwai a dinga dankara masa azaba a ce waye baka waye baka ina alƙalin da ya baka Allah ya ɗauko yi ina wane duk ya babba ka sa wuta to da haka duk abin da ba naka bane fa ka je ka mero da mutane kayan su mun gaya maka a daina haɗa baki da kai abin da ba naka bane ka kwace kai gui ka ruba ido ka zauna ka mayar musu shine taimakon da kai wa kanka da kai aka haɗa baki kana kallo aka ɗan baka abin da bai fi dubu goma ba ka je ka yi heda zur haƙin da ba na ka bane wai ba ma fa kanka ba wai a kwace ba wani kana jin daɗi ka sa hannu ka jure ka sake to kai ma wutan zai shafe ka wallahi ka je ka ce wannan shaida da na ba ta ƙarya ce a ba mai kaya kayan wannan kenan shine na biyu abu na uku an haɗa baki da kai da munafukai wani guri wanda ka sani naka ne ba naka bane an je kugus kugus kugus ba a sanin mutane kun siyar mai gona ya zo ko daga kun siyar an haɗa baki da hakimai da wanda suka isa Allah ya ce za a ji a tadda ni ana nan ana zuwa gare ni saboda haka ko gidanka ne ka ci makocinka ka je ka fidda iyaka ka ja gidanka baya gona ne ka ci makoci ka ja iyaka baya in ka ƙi tun daga wani iyakan zuwa ƙasan bakwai za a dinga maka azaba wani guri ba naka ba filin mutane bayin Allah da ƙarfin iko an haɗa baki an baka ka je ka mero masu kaya kayan su ne zaman lafiyanka in ko ba kai wannan ba fa to shawara dai da nan ba karka yadda ka mutu kurin yanin karka yadda ka mutu in ko mutuwa ya zama ba makawa za ka mutu to karka yadda ka je gurin Allah eh in ko kana ga za ka mutu za ka je gurin Allah to gaskiya a je a yi masalaha tun a duniya in an je lahira masalaha baya yoyuwa masalahar Allah wuta ce kurin to wanda ya ga zai je jure wa jahannama sai ya yi wanda ya ga ba zai iya haƙuri ga jahannama ba ya zo ya gyara na nan duniya mai sauƙin kowa dai alƙali ne shi kenan sai kai wa kanka hisabi abinda kaga ya fi kai amma dai mun muku nasiha bakin gwargwado mu je وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا Allah ya ce wa ma kalakanar samawati ku daina gani wannan sama da kuke gani ba mu halicce ta ba wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakani ba ila ba dan wasa aka yi ta ba ai zalika kalqum ma zikira la ذلك shay ظن الذين كفروا eh zalika kalqum ma zikira la shay wannan yini halitta abin da aka mutu ba dan wannan zannan su kafirai sun dauka ba dan komai aka yi su ba min ahlil makka na mutanen makka haka kurin Allah zai yi ka ya barka Allah ya ce ka daina gani duk wanda kaga ya zo duniya Allah ya ce ba dan kurin wasa na halice ka ba a ba hasibtum annama khalaqnakum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Allah ya ce kuna tsammanin ku annan ma kalaga na a baka wai dan wasa muka yi ku jama'a duk ana yaudarar da hankalinku Allah ne baka ji magana da yake faɗa yanzu wai dan wasa na yi ka inji Allah a ba mutum wai kai kana tsammani annan ma kalaga mun halicce ka ne dan wasa kullum ba ku da yake za a yi wasa a gari kaza za a yi wasa a gari Allah ya ce wai dan wasa na yi ku to da kyau za ku gamu da Allah eh kowa ya sa gajeren wando ko yana tsirara wai wasa wasa wasa Allah ya ce wai a tsammanin ka dan wasa na yi ka anna ma ka laka nawun abasan dan wasa muka yi ka ko babanka ne yake gaya maka haka ai dole ka tsorata kai dan abu kaza kaza to mahalicin ka ne a ba zibti mu yanzu a yi kuna tsammani anna ma ka laka nakun abasan dan wasa muka yi ku ai maganar nan ka san ba mai kyau ba amma tara malamai tana ta karanta qur'ani a filin wasa da da da da, da sai an su gari kaza da kaza an ce wasan ma haramun ne haba akar makalla ka je ka dau qur'ani ana ta karanta akan sabon Allah to da gudunmuwarka shikenan ka bayar kai ma ka je gurin Allah qur'ani an an yi dan wannan ne wasan banza na duniya ana yi wa ya dau malamai suna ta karanta qur'ani ƙasa kaza da ƙasa kaza kaza yayi nasara aka maka Allah kai makarantun Qur'ani ka ɗau Qur'ani na Allah kana karantawa akan wasa wasan nan na kabiri da kabiri wasan ya zo a hannun kabiri wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba za ka ɗau Qur'ani ka karanta masa dan kabiri yayi nasara shi Qur'anin naka ma bai yadda da shi ba manzan naka ma baya so kuma kake karanta masa qur'ani dan yayi nasara Allah ya ce kai nazari da wannan magana a ba asibtum anna ma kalakanakum abasa wannan wasannin kuma da kuke ce Allah ya ce wa annakum ilaina za su zo kun dauka zaba za ku ya duniya ba za ku dawo gare mu bane bayan wasan kuma kun dauka zaba za ku dawo gare mu bane haka za ku yi ta zama za a dawo gurin Allah ko an shirya za a dawo in ba a shirya ba shi ya gama shiri dole za a dawo kuma dawo wannan da za a yi gaban Allah ina gaya maka an gama shiri kai mai dawo ne dai baka shirya ba amma Allah ya ce a kullum za ku zauna kun dauka ba za ku dawo gare mu Allah ya yi ka ka duba kana kifta ido kana budewa kana motsi da kunne kana ji kana bude baki kana magana ka iya kuka ka iya dariya ka iya harrakawa kana da motsi ka iya zunkuyo da dagawa ka miƙe kai ne ka ji daɗi kurin dan wasa aka yi ka ka tuna da karan kanka dan kurin ka yi nishadi haka yin ka fa aka yi wanda ya yi ka din nan akwai dalilin da yasa ya yi ka da kai kai kanka sai ka ce dan wasa kai kanka yin ka aka yi ko ba kai kai kanka ba ba kuma albar ba ka ne ma ka ce ya yi ka ba bare ka ce ai sa yi ne ya yi ni ba alfar ma ka ne ma ka ce Allah a yi ne ba yi ganin ka fa kai kurin aka yi ka ko ba kuma sai ka tambaya ka ce to ni fa an yi ni ina tambaya Allah dan me yasa ka yi ni kafin ka tambaya ka ce ga annabi Muhammad ya zo zai gaya ma dalilin da yasa aka yi ka tunda kai da wanda ya halicce kan ba za ku iya magana ba ka ce to ga wakili wakilin nan ya ce wa ma kalakata da jini wani وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya ce to yi kenan manzon Allah aka ce ka gaya mutane kai ne wakilinmu ya ce Allah ya ce a gaya muku ba da ku da mutane Allah bai halicce ku dan wasa ba wa ma kalakata da jini wal insa illa li wanda ya halicce ku din ya ce a bauta masa wanda ya halicce ku sako ne daga gare shi ya gaya min na gaya muku ku bauta masa kuma bautar ku zo a tsara muku ga yadda take sai ka ce a kai kurin wasa za ka yi ta yi to Allah ya ce yanzu dan wasa na yi ka an gama kafa ma hujja ya gaya maka ga abin da yake so ka yi ga abin da yake so da kai kuma abin nan ba kai za ka yi ta bauta ba bautan yana da tsari ga tsarin bautan ga farilla ga sunna ga mustahabi ga yadda za a yi ka ce a a Allah ni ma ga yadda zan yi to kaga aka ja da Allah ba za ka yi gacci ba ai to dai kowa ya sani ba a yi ka dan wasa ba muna gaya muku ku ji tsoron Allah ba an kusa zuwa gurinsa yanzu ake da dama ake da lokaci idan an je a irin wannan hali ba zai yi kyau ba menene abin yi a ga Allah tak abin da yake so a yi abin da baya so a bari idan an yi kanmu muka ƙara idan mun ƙi ba kanmu muka raga to Allah yana nuna mana abin shi shine tsira rayin mansa kuma shine halaka فويل للذين كفروا من النار wailan ai wani kwari ne a watan jahannama lillazina kafaru ga duk wanda ya kafirce magana da Allah ya faɗa ba a ji ba minan nara Allah ya ce sihiriya ga wuta nan أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمبصرين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجير am naj'al alladhina amanu yanzu shin ahi a sanya wanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka managarta kal mufsidina bil ard yanzu ahi sa zama kaman daidai suke da masu barna a bayan ƙasa mutumin da garin Allah ya waye da safe ya zauna ya wurin sa na wazifa rana yana yi yayi sallansa ta walaha ya yi umarni a yi mai kyau ya yi umarni a bar mummuna ya ɗau taƙara na ƙur'ani ya karanta a zahar yana yi ya yi alwala a yi sallah ya zauna ya gaya Allah kuka la'azar a yi da yi mangariba a yi da yi isha ya yi cikin dare da ɗan nafulfulin da Allah ya hore ya bi Allah da wanda duk garin Allah ya waye barna ne aikinsa Allah ya ce sai su zama ɗaya a shi ai ba za su zama ɗaya ba ba za su ɗau wannan ya bi Allah wannan ya saba Allah darajar baya zama ko a zuriyar ka ne da ka haifa ma wannan ɗan naka an waye gari umarnin da ka sa shi yake yi idan ka ki sai ya bari wannan kuma abin da ka ce kar ya yi shi zai yi wanda ka ce ba zai yi ba yanzu ko abun ka sa zama ɗaya to Allah ya ce yanzu a cikin bayina wanda na halatta da wanda zai mana biyayya da wanda mu ce yayi ya ce ba zai yi ba abin da muka ce kar ya yi shi yake yi Allah ya ce yanzu a sa zama ɗaya? To wannan ba za su zama ɗaya ba Allah mu ma mun shaida. Mm.
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين Yanzu كالفجير Allah ya ce yanzu a yi ma sanya masu tsoron Allah su zama kamar ɗaya suke da fajirai na zana ne lamma ƙala ku fara maka. Yayin da kafaran maka suka gaya mumai suka ce inna nuɗi bil akirati misla ma tuduna a kafaran maka ne suka gaya mumai suka ce mu je lahira in Allah zai ba ku aljanna mu ma Allah zai ba mu. sai Allah ya ce yanzu kafiri mun ce kar yayi yayi mun ce yayi yaki bai yadda da mu ba da wanda ya bi mu kuma Allah ya ce duk abin da zamu ba ku kuma sai mu ba su Allah ya ce wannan ra'ayinsu ne ba haka bane ba haka bane mu je mm.
أم نجعل المتقين كالفجير كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب kitabu wannan littafi na alqur'ani haza gahi nan anzalallahu ilayka mu ne muka sauke a gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mubarakun littafi ne mai yawan albarka shine alqur'ani idan jinya ya dame ka tun daga bukara zuwa nasi a rubuta ma ka sha duka kowane irin jinya ne Allah zai baka sauki in baka samu a duniya ba ka samu saukin lahira Allahu akbar kuma idan ɓacin rai ya dame ka a zuciya ka dinga karanta Qur'ani yanzu Allah zai yaye idza kunta bi hammin wa gammin wa qurbatin fa qara kitabullahi tanji min alhammi eh bakin ciki da ɓacin rai ya dame ka dauki ta kara ka karanta yanzu Allah zai yaye shine fasaran kitabu mubarakun mai yawan albarka Allah ya ce liyata dabbaru amma kuna lura wajen karatu in kun zo ayan rahama ku roƙi Allah ayan azaba ku nemi kare ba rata ta ta kuna tafiya ba in ana yi din ya tadabbaru ana lura magana ne Allah yake yi ka duba inda ya hana ka kan inda ya ma umarni ka bi inda ga kana yin wani abu ba daidai bai faɗa nan ka ka dinga kuka to Allah ya ce liyata dabbaru kuna lura da abin da yake ciki ai asalau ya tadabbar an udugmatu ta yi fidal ayati da ayansa yanzuru ku dinga dubawa fi ma'aniya cikin ma'anonin alqur'ani fa yuminu kwa yi imani wal yazkaru ulul alba ba da banza ba amma sai masu hankula ne suke wa Allah da abin da qur'ani yazo da hi ووهبنا لداود سليمان مم.
نعم العبد مم.
إنه أواب Allah ya ce wa habna li Dawuda mu ne muka yi baiwa ga annabi Dauda a Sulaimanu ibnuhu muka bayi da annabi Sulaimana ni'mal abdu ma adalla da wannan bawa annabi Sulaimanu da muka baiwa annabi Dauda innahu awwabun haƙiƙa ya juyo ya bi Allah rija'an yana sa rai fi tasbihi cikin tasbihi wa zikiri da ambato fi jamil auqati da dukkanin lokaci baki daya إذ ضرب عليه بالعشي السافنات iz الجياد yayin da ulir alaihi muka bujuro zuwa gare shi bil ahi da marece huwa ma ba'da zawal bayan gushewar rana asafinat jam'i ne na sabiyat da ba kai wai ya qa'imatin ala salasa yamma ta yi yana da irin gurin murin nan na dawaki annabi dauda annabi sulaimanu da yamma yake ran gadi zai kewaye dawakansa dawakan nan ga sanan ga bikini ga juru duk dai ga sanan menene wani sunan dokin kikili kili bikini din ahi ne kiri din wannan eh juru sai kera to sai wanne ne sai buwale ko Hmm? wale ko akwai wale ko Akwai- akwai bola kewayawa dawakan sun kohi kowanne inda yamma ta doki ya kohi kafan bayan yake dan dagawa ba zai ajiye duka ba ya tsaya da kafa uku wannan tsayuwar in masoyin doki ne sai ya ji daɗi ya ga dawakai sun yi wannan tsayuwar yana kewayawa yana kewayawa ya ga wannan dokin yana halimiya ya kewaya dawakai ne ba adadi annabi suleiman yana kewaya su aljiyar jam'i ne jawad sabiqai bai ma'ana wayannan da bakan kowanne aka sa sa tsire sai sun riga annaha idza isaw qabat in an tsaye da su saka na za a nutsu wai za raka rak yayin da ka zungura su sabaqat za su yi riga shine jihad idan ka tsaye da su za a tsaya cik idan ka zaburar da su wayannan dawakan sai sun tsere wa abokansu wa kana alban farsin yana da doki irin wannan guda dubu ƙurir alai wanda aka bujiro aka ce zo ka yi ga kai ran gadin dawakan ba da an salla zuhu ba ya sallaci aza li radi da jihadi alayya lil adu yana nufin wayannan dawakan za a tafi da su a yaƙi makiya fa inda bulugil arab minha yayin da ya kai fadin tisa miya ta ɗari tara a nuna masa wannan ya gani a nuna wannan ya yi azar bai la'azar ba lokacin da ya je bakin ɗari tara babu rana ya faɗi annabin Allah bai yi la'asar ba ka ji fa dukiya a yi a hankali wannan ma ba don duniya ba don lahira aka tanade su eh amma ana bin dawakan nan ɗaya bayan ɗaya daga yin azhar yana bi a nuna ga wa'annan sumbin su ga wa'annan daidai lokacin da ya zo bakin ɗari tara da ya haka rana ya faɗi shi kuma annabin Allah ne bai yi la'asar ba to bari mu je da Allah zai yi Mm.
فقال إني أهرمت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ولم يكن صلى العصر bai da azara ko zama ya bakin ciki fa kala yace inni ahabbtu ni ina zo aratu ina nabi hubbal khair yanzu a yaga nan nabin da ba kan nan khairu dan doki an zikir rabi yanzu ban yi sallar la'asar ba zikir rabi anan da asar ne gahi ban yi ta ba ha hata tawara har rana ta buya bil hijabi a bayan tsari in satarat ta zatartu bima ya hajibuwa anil absar ga abin da zai tsere ta gabarin idaniya
ردوها علي ruduwa yace a mai da ita alai a gare shi ai alkailu almarurat faraduwa aka mai da yace yanzu a dalilin wa'annan da ba kai ban yi da asar ba lokaci ya kure a mai da su dama urira ne an bujiro ya gani yace a mai da su da aka mai da su ya annabin Allah yayi ne فدافق مسا بالسوق ولا aka نام mai da su fada bika maza ya shiga fada bika fassarar sa faja'ala eh ya shiga maza bi sai bi suki in ya duba kababan dokin haka sai ya sarki sai ya sare wuya sai ce ku kuwa hana ni sallah duk doki dubun sai da ya sarce su wannan dai su za su hana mu ibada bari a tafi da su haka ake duk dukiyan da zai zai zai fitintine kai ana ga wutan Allah raba da shi da kansa ya ce maza a yanke su gaba daya a sare su bisu wala ana ki da wuya a duk in aka sare ƙaurin haka saraf daga yajini na fice kuma sai a sare wuya zabaha ya yanka su waka da arjiluha ya yanka kafafun ta karraba ila Allah ta'ala saboda neman kusanci ga al har su isa gala yayin da ya shagala su gabarin sal wata sadaka bila amiya da wakannan duk shi a shari'arsa cin naman doki ba haram bane da aka sadaka da naman doki aka ce kowa zai ci naman doki sai ka ɗauki cinya ƙato na doki saɓa saɓa sai ka je ka ci a gidanka a lokacin ba laifi su shari'ar su ya yarda a ci doki annabi suleiman yanzu ma in kai bashafiya ne ya za ka ci doki in bashafiya zai ci doki babu laifi imam shafi ya ce sai a ce imam malin ne ya ce cin doki makaruhi ne shi ma mu din ma ba haram bane ba wasu mutane shekaru kamar bakwai sun ci doki ba sai ba laifi suka yi ba kurin rayin fahimtar su ne eh menene illa kurin an yi abin ne a inda ba gurinsa ba in abu ya zama al- ba al'adan guri bane to kar ka kawo abin sai ya zama sabon abu